إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka da gariya suka fi da hanya wanda kuke sarki da kuwa da kome da bayan da mu da kayan wanda suke tana gaba da tattaki daidai da haya da wata na watan safa hijira da dubu ɗaya da dubu biyu da arba'in da takwas da ciki ɗaya dubu da goma sha biyar da watan bakwai da biyar da dubu biyu da ashirin da shida domin ci gaba da karatu da muke cikin tafin da ta haka yau za mu kashe shafi na talatin da biyar gama da ce babin jana'iz babin jana'iz babi da zai magana a kan jana'iza da aka ce jana'iza suna tana ɗaukar ma'anoni guda biyu da aka ce jana'iz tana ɗaukar gawa gawar mamaci ana kiranta jana'iz haka nan shirya mamaci tun daga wanka littafani sallah a dole shi shi ma wannan aikin ana kiransa jana'is to wannan babin zai tunturo mana duk wani abin da ya shafi mawaci da abin da ya tafiye ya kamata a yi masa bayan mutuwarsa Malik ana jin wurin da Abu Allahu anhu qala Abu Hurairah Allah ya yarda da shi ya ce نعى النبي صلى الله عليه وسلم الجرشية في اليوم الذي مات فيه manzon Allah sau sai ya sanar da mutuwar najashi a ranar da ya mutu masu rage biyu irin musalla manzon Allah ya fita da sahabai zuwa wajen sanna ma'ana da aka tarihi domin sanna ta gawa a shakka biyu ya sanya su yi sahu wa kabbara arba'a kuma ya kabbarori da biyu عن جابر رضي الله عنه ان جابر اتى النبي صلى الله عليه وسلم يكتب كما قال الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لا يكتب ان الله يصلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني والثالث او الثالث التي لا تسلسل اصحابه النبي هو انا اكل نعم waɗannan hadisan guda biyu sun zo sun kawo da yin sun kawo da sallah ta gawa idan mutum ya gudu daga cikin haƙƙinsa a kan musulmi ɗan uwansa musulmi dole ne su yi masa sallah kuma wannan sallah suka ce farko kifaya ce wasu suka ɗauke wasu amma wajibi ce in dai mutum an san musulmi ne zahiri ba da nisa Allah ne sani amma zahiri musulmi muka san shi wajibi ne ya mutu musulmai waɗanda suka ji labari su musu su masa sallah to manzo Allah ya sanar da mutuwar Najashi bayan Najashi Najashi shi ne sarkin Habasha a wancan lokacin lokacin da manzo Allah sai ya fara da'awa da wasu ɗan da suka musulunta masu rauni mutanen maka suka azabtar da su saboda Allah ya tattara mata da maza wajen mutum tamanin da uku ya tattara su kula su Habasha Habasha a lokacin kiristoci ne ya rubuta su a yace musu akwai wani sarki yana nan azumi mutum da ke kujobin shi sai kuma tsakko kuma da jashi ya rike su ya zaunar da su a ƙasarsa ya hana a taɓa su wanda da ƙarshe shi ma kuma ya musulunta amma malama suka ce ya ɓoye musulunta sai to bayan wanda Allah ya koma Madina sai waɗannan daga baya su ma muhajiran da suka je su Habasha su kuma wani manzanni to shi kenan wata rana wanda Allah ya ce ma tara gurin su ko abdul sani wanda Allah ce yau mutumin kirki ya mutu jibril ya yi faɗa masa Allah su cewa ne da shi ya mutu mutum da ya mutu a can ƙasar su ba da da su mutanen ƙasar su sun ya musu mutu ba da ya mutu ba a masa sallah ba musamman da Allah ce ce ku fito mu yi sallah inda suka yi masa sallah da ake kira salatu muka'i sallah ta wanda baya nan da ake yi da shi da za a tsaya kamar dai da za a yi da gawa sallah za a yi kabbarori da ake yi ta yanzu Allah sai mata wannan sai masa wannan sallah amma ba sun tattauna shi ne wannan sallar kowa ma za a yi masa suna da suka ce a iya wani iya ne da shi kawai da wanda Allah masa yake mata amma dai da ce da yafi shi ne ya halatta duk wanda ba a masa sallah ba an tabbatar ba a mai sallah ba a yi masa sallah wasu malaman ma suna ganin a idan mutum bai falala ne wanda ya hidimta wa al'umma da talakawa ko da an masa sallah a wata ƙasar babu ne ko ta ƙasar suna su masu irin wannan sallah yasa ba wasu biyu suna irin wannan mafi yawa wasu shugabanni manya-manyan shugabanni na na ƙasashen musulmi kusa da mutu wasu za ku suna suna yin su irin wannan salatu na bayan da kuma shi abu da abu ne su yi masa irin wannan sallah da sauransu amma dai kamar na sun yi amma ya ba a sai na tabbatar da cewa idan mutum ba a mai sallah ba an tabbatar da haka shi ke nan babu laifi a mai sallah amma in dai an san har an mai sallah babu bukatar sai a yi ta wannan salatu na da'ida to shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan sallah sannan a wannan hadisi mun ɗauki cewa ita sallar dama ana yin takabbarori da guda hudu tabbara guda hudu shi ne da ake yin ta za a zo a tsaya ne liman zai zo ya tsaya kamar da za mu ji a gaba idan mace ce za a ajiye ta alƙibla namiji ma dama za a ajiye ta alƙibla haka ajiye ta alƙibla da ma sai ya tsaya idan namiji ne sai ya tsaya a daidai kan shi daidai sai kintarsa a nan zai tsaya idan kuma mace ce sai ya tsaya a daidai tsakiyarta daidai ƙugunta sai ce ƙugunta a daidai nan zai tsaya idan ya tsaya a nan su yi kabbara marma su kabbara idan aka yi kabbara kuma ana dora hannun dama a kan dama za a dora dama a kan dama kuma a ɗaga hannu amma a iya kabbara farko ake ɗaga hannu a sauran kabbarorin ba a ɗaga hannu sai lokacin amma ba idan aka kai kabbara farko ba a yi addu'ar istifta ba a samu ba ana yin addu'ar addu'ar da sallah kenan daga nan sai in aka yi kabbara sai karanta fatiha da sura aka yi tabbata a yi abdullahi na masu abdullahi na masu ya zo sallah ya karanta fatiha da suna a bayyane bayan ya gama ya ce na haka ne don kusa cewa suna ne ya yi a bayyane amma a sirri yake yi a sirri yake yin sallar gaba da shi ke sai sai ku karanta fatiha da suna kusa a yi kalmara ta biyu shi ne sai yau da Allah sallallahu alaihi wasallam salati shi ne salati ibrahimiyya wanda mun sha yin sa na wajen shi da a yi cikakke shi ba an yi sai a yi sai kuma a sake kalmara a nan sai a yi wa gawar addu'a samu ta addu'a wanda ana yi sai ki cewa akhir sunna addu'a ku tsantsan addu'a ga mamaci ma'ana ku ware addu'a mu shi ne ya kuma wannan mamaci na akwai addu'o'i da suka zo da yawa a suka zo su amma da nasu addu'a ya ya albani a ta musu a kan da ya kinka da guda hudu wanda sun tabbata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata daga cikin yana cewa اللهم اغفر لحينا وميتنا وساكننا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ولا لا اسامي لا يمنع ولا يمنع ذات يمنع وكما ذات يمنع اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه واكرم نزله ووسعه مدخله وارسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الخطايا ما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم أب... اللهم يتي وعبده دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجته وادخله الجنه واعيده من النار وأعينه من عذاب القبر ومن عذاب النار wannan kuma addu'a ce ta fito komai Allah ya farka masa ka masa rahama ka masa afuwa ka yalwata kabarinsa ka karrama shi da waye abu ne muka ce ake sa masa addu'a kuma ba ka iya wannan ba babu laifi ka yi masa gafara da rahama amma kuma ya fi yawa rahama abin da ake bukata a masa addu'a daga nan sai a yi kabbara ta ko ake kabbara ta wani shi ne sai a yi sallama kuma ake kubara ta wuri sai a yi sallama kuma sallama ana yin irin aikin sallama sallama ko kalli dama da hagu ko kuma kai masa sallama guda ɗaya assalamu alaikum kuma ana yin tafiya a wurin sallama da liman da mamu duk da haka yake ba a bayyana sallama za a yi sallama ne a koye haka ake yin ta wannan ita ce sallar gawa daga nan kuma sai a ɗauka sai a tafi da shi sai a tafi da shi kuma ana yin sahu-sahu ne ana yin sauran sahu manzon Allah sun ya tabbatar da cewa idan sauran sallah idan idan mutane kaɗan ne a sallar gawa to ana son a raba su koma sahu uku shan haka manzon Allah ya yi ya zo sai ya gaba da wasu mutane guda bakwai sai ya sanya guda uku a bayan shi biyu a bayan wani uku aka na wasu biyu a bayan wani kuma sun zama bakwai sai ya raba su kashi wannan domin domin akwai falala hakan Allah subhanahu wataala yana gafarta mutum aka sami sabu uku shi da sallah haka da manzo Allah ta mutar abin cewa idan aka samu mutane ɗari suka yi mutum sallah suka nema masa gafar Allah ne a wani hadisi yake cewa idan aka samu mutum arba'in masu tauhidi wanda ba sa shirka ma Allah yanzu Allah ya ce Allah ne ya kuce ta wasu zai gafarta masa inda suka yi sallah wannan ke nuna shi yana da muhimmanci wato a taro wajen sallar mamaci a sallar mamaci idan aka ji mutum musulmi ya mutu to yana da kyau a je a yi masa wannan sallar a yi masa da kuma ubangiji da kansa dole shi بعد شأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم على أمر بعد ما دفن. إذا عبد الله بن عباس يقول الله صلى الله عليه وسلم أول كبري باين أن دين شيء فكبر عليه أربعا من وسط الضروري اليوم نعم وانا عجز لما تبتما لإتوى المصنع ثم يتبع لإتوى إذن halalcin bayan an bunne mutum a masa sanna idan an bunne mutum kuma mutum bai sami damar samun sallah ba babu laifi ko da bayan an bunne a je a yi masa wannan sallah akwai wata mata ta kasance ta zuwa wajen tana zuwa masallaci yanzu Allah tana sharewa kullum ruwa da share tsaftace ta tafi wata rana sai wani Allah ya gaba ya ganin ta sai ya tambaya ya ce na wannan mace aka ce wa Allah ya tara su ya mu kusa da ba ya ce ai mun gada da dare da tara su kuma mun ga kaga ji ne ba ta takura maka ba me ruwa ya ce sai suka rena matsayinta sai wani Allah ya ce ku nuna wa lamarinta sai aka nuna masa sai ya je mata sallah ya mata abu sai da Allah ce ya amurka da ke nan gefen nata duka baki kiru suke ba su da wannan albarkar addu'a da dai mata duka su wayan an haskaka musu da ce dan haka daga yanzu kan wani ya mutu a cikin kwari a cikin sanar da domin addu'a da sallah da rahama ce gare rahama ce gare ku sai manzon Allah su yi wanda yana nuna halaccin ko da bayan an binne mutum ko kuma a mai sallah ko kuma wasu daga cikin samu damar sallah ba babu yadda zai sun masa bayan an burne shi na bala ce ana shi da rubin mawa anha annan da annan wasu bani sai son kina fi salatu aswabi Aisha ta ce an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafani daga tufafi guda uku yamaniyati na ƙasar Yaman bibin fari sakuniyati na garin sukuniya laysa fihi na qamisu wala imama a cikinsu babu riga babu babu babu rawani babu rawani na shi wani hadisi ya kawo wani likafani likafani tufafi ne da ake sa wa mawaci wanda zai abarin sa da shi ana so mai da hadisi ya faɗa ana so a samu fari a samu fari idan maza Allah ya ce mafifita ce mafifici cikin cikin cikin tufafin da su ne fari da kafi da fili da taku kuma ku binne ma mutum da shi idan kuma wurare zai kita ku sanya a cikin kayan a samu bari a ciki yana da kyau a kayan ka idan to akwai fararen kaya a ciki ko da wurare ne sai a samu farin likafani kuma mai kyau ba dole ne samu ba ba dole sai samu amma dai a samu tsaftatacce kamar yadda ya zo a wani hadisi sai a samu mafi kaɗan da shi ne a samu guda ɗaya amma mafi falala shi ne a samu guda uku kamar yadda ake yi zan Allah su lasu ko ba a yi wani ɗinka riga ko wani ko ko wani za a samu kato ne a shi kuɗa shi sai a ɗauko mawaci sai a sanya shi sai a daɗe a daɗe a daɗe shi sai a sake da wani shi ma sai a daɗe shi sai a sake shimfiɗa wani sai a daɗe shi haka ake yi za a daɗe cik kawai da ake nuna tabar wani kowa ya sai da ake nuna tabar haka za a daɗe shi a ciki da shi ke sai a kai shi kuma da ke mai sallah kuma sai a binne shi da mazan ana so son ta ce an masa mutafalinsa da fari kuma ba a yi riga ko wannan ko wani imama ba قالت أم عطية الأنصارية قالت أم عطية أربع المدينة قالت تشي دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب tace manzon Allah sau ya shigo inda muke lokacin da Esther Zainab ta rasu wannan Zainab ita ce babbar ƴar manzon Allah sau alaihi cikin mata alqasim ne babba na Abdullahi Abdullahi wadannan duka sun rasu kafin masu balaga isra kanani sai kuma zainab da sai umu kulsum sai rukayya sai fatima ita ce kamarsu da lokacin da ita ta rasu to ita umma iya ta kasance da ta mace ce wacce take yin wanka a garin madina wankan gawa to sai ta zo makala makala sai masu allah ya zo sami su da su mata wanka sai ya ce musu in gaskin na hafa latan wanke ta sau uku au hamsan ko kuma sau biyar au akthar min dalika ko kuma sama da haka in ra'aytu da dalika in kun ga yiwuwar haka bima'in wasu wanke ta da ruwa da magariya wajen annan fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur ku sanya a ƙarshen ruwan ƙarshe ruwa na ƙarshe ku sanya turaren kafur ko kuma wani ɓangaren shi fa in faran tunna idan kun kammala fa amin ku sanar da ni فلما فرجنا آمنا وكتشي عيدا وكما سمعت كراشي فأعطانا حقوته حقوه سيبام إزار ناشي ورجلي فقال سيتي أشعرنا عن اليوم يوفي تدورنا يعني إزار وكان نفهم إزار وسع وفي رواية أو رواية أو سبعة أو سبعة أو سبعا وهو قلت تسبقي وقال يشي ابتدع بيماني bima miniha ku fara da damanta da mawaƙi rubu minha da kuma guraren alolarta wa umma wa anna umma ya qalat lana imani ce umma ya ta ce wa anna rasa akala da kuru sai muka sanya kanta ya rubuto a kulli guda uku ya ji wani hadisin ya kawo da yadda ake yi gaggawa yadda ake gaggawa shi ne za a za a tube wannan ɗin mamaci amma yana da kyau a saman shi wajen wajen wajen al'awarsa a shimfiɗa wani abu ba za ku buɗe shi haka kuna kallon al'awarsa sai a shimfiɗa wani kyau sai a kwantar da shi da aka kwantar da shi suka ce ba da ne ɗan tattaɓa cikin sa ko wani abu zai fito sai aka tabbatar ba komai shi ke nan sai a yi masa wanka za a samu ruwa mai kyau farko ruwa mai kyau shi ke nan sai ku fara yi masa amina idan mutum aka tsaki don kuma tsarki daga nan sai kuma sa'alula idan kuka masa alula shi ke sai ku wanke ko ɓangaren jikinsa na dama da ɓangaren jikinsa na abu da kansa duka a fara duka cikin sai da ake wankan wankan jana idan aka masa wannan shi ke nan to sai kuma sai a haɗo ruwa na sigir shi ne ruwan magariya ba magariya sabulu kuma da albaniya ba ta haɗa mu jana'isa domin sai ba ma gani sai mutum da kuma sai a samu samu rubutu su wanke shi da shi a ruwa na ƙarshe in bai fita ba sai a sake maimaitawa za a yi uku ko bakwai ko biyar ko sama ne da haka zai ko buƙatar da ko gaske sai haka in a biya guda wa na uku ya yi shi da biyar a ruwan ƙarshe kuma sai a zuba tunani ko a ɗauko kafin a sa in ko babu kafin sai a sanya tunani a ciki a cikin wani ruwan ƙarshen su kuma abu a wanke jikin sa da wanke ya sa shi ke wannan shi ne shi ne da ake yi wa gawa sallah na kai wannan to amata amata amata sallah amata wasu ake yi gawa wanka shi ke nan aka haɗa shi ke sai kuma a ɗauko da kafari sai a sanya shi a ciki sai a sanya shi a ciki haka ne idan mace ce za a warware kitsin inda kitsin a kanta za a warware kitsin sai a lullubce shi kuma kulli kulli guda uku kamar yadda ta ambata ta su sauke kulli uku muka maida mata shi bayan ta sai a yi masa sai a yi mata sai a yi mata haka idan mace ce sannan kuma sai a ɗauko da kafari sai a sanya masa wanda shi ne wanka yana da kyau kowa ya wanka kuma wanka namiji zai yi namiji mace ta yi mace amma babu laifi ya halatta miji yi wa matarsa mata ta yi miji ya wannan kawai amma in dai ba wannan ba to shi kenan namiji maza su za su yi wa namiji wanka mata kuma su za su yi wa wata mata wanka sai a yi masu wannan wankan shi ma wannan wankan ba zai yi wa ɗaya mace sai dai in da wata lalura ta yi ko ya ƙone musu ko wanda yi ne da ya sai da wankan ba zai yi ba to shi kenan amma in dai zai yi wajibi ne a yi gawa a yi mata wanka a tsaftace ta kuma a kai ta hukunci ta. Malam ce an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma kana bainama rajulun waqifun bi Arfa Abdullahi bin Abbas ce yayin da wani mutum yake tsaye a Arfa in waqa a rahilatihi yayin da ya faɗo a kan abin hawansa raƙumi ne ƙwaƙwastahu sai ta taka shi au ƙala ko kuma cewa yi ƙwaƙwastahu sai ta karya shi faƙalar rasulun sosai da Allah ya ce in suhu bima'in musulun Allah ce ku wanke shi da ruwa da magana wa kafiru fi tsaubaini ku masa da kafari da tufafinsa guda biyu ma'ana tufafin da yake aikin hajji shine izar din nan da ya daura wannan dan zan da ya daura da kuma ya kun ake daura akan kafara yace iya wannan na ku na ku na ku shi wala tuhanniduhu yace kar ku sanya mai tunani wala tusammiru asahu kuma kada ku rufa kan shi fa inna yub'athu yawm al-qiyamati munabbiyan domin za a tare za a tashe shi ran al-qiyama yana talbiya yana talbiya wa fi waya ta waya wala tukhalliru wajahu wa asahu kada ku rufe fuskarsa da kanshi قال مسلم ما لم يجي الوقوف معنى وقوف القصر القلق في كريم نعم وانا يا فارم اجل وداع اجل وزن انا سلسل لينا بمقانا نكرشي to ana tsaye a harfa sai wani sahabi sai ya faɗo a kan ba kuma suka da kuma ya taka masa wani sai mutu sai wani Allah ya ce a wanke shi wani yana nuna shi ma za a masa wanka amma shi ba za a ɗauko da kafani guda uku da muka yi bayani ba a'a shi a kayansa na aikin aji da shi za a masa za a rufe shi a sanya masa izar rashi a ɗaura masa a ɗaura masa yin da ne zai aikin aji ba za a rufe kansa ko fuskarsa domin aikin aji ba ya rufe kai ko fuska to haka za a bar shi haka nan ba za a sanya mai turare ba domin wanda yake aikin aji ba ya sanya turare ba haka za a bar shi da ya samu lalace ne ta yanar kan gaba yana lambai da na kuma lambai gobe ai ba sa faɗa maka yayin tuwa mai tuwa wani yana nuna hadisi da Allah da yake cewa yi asu kullu abdun alama ma ta alayhi za a tada mutum akan abin da ya mutu yana yi abu na karshe ka mutu kana yi akan shi za a tashi ka in ka mutu kana kana karatun Qur'ani da kai kana tare da Qur'ani a ranar kiyama ka mutu kana aikin haji ka mutu kana wata ibadar in ma mun wani abu mutu mutu yana yi da dai akan wannan abin za a tashe shi inda yake wannan mutu ya yi taka tsantsan da mutunsa ya taka sassan da rayuwa ya yi ko Allah kusun da khatima yake kawo cikawa inda mala amalu da sawati da Allah shi abin da ake duba a game da ayyuka shi ne me aka cika da shi abin da aka cika da shi da Allah subhanahu ta'ala yake ta da mutum wannan shi ne cewa shi na wanda yake harama na aikin haji shi ma za a masa wankan kuma za a bashi a cikin tufafinsa sannan kuma ba za a sanya masa turare ko harfi kansa ba wanda shi ne alamar musa ya rabu sun tara ya kan gaba sun yi ƙara sa sauran hadisin suke ba ba abin da fiye da bin sun tara da lalasa abin da kuskure kuma da kankan subhanahu wa ta'ala da kuma shirin wani ba da ranta a cikin cikin wafi da duk asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.